الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyu ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ce daidai da biyar ga watan goma miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi'adillatul izziya fi fiqhil malikiyya na babban malami professor Muhammadu Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na tara a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna masail na ƙarshe dai mun kawo al-i'tizaru lil musannif fi masaila khalafa fiha zahiran nusus wato muna mun fara tattaunawa game da uzurruka da ake gabatarwa shi malam abulhassan ashadili mawallafin iziya a cikin wasu matsaloli waɗanda malamin ya saba wa zahirin nassi a cikinsu to mun ba da misalai da dama kamar yadda malam ya kawo mana a nan wato akwai wasu adadin matsaloli a cikin littafin iziya wanda mawallafin littafin ainihin wato ya saba a cikinsu ko cikin maganganunsa ya saba abin da ya tabbata ya kuma inganta na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sabawa ta zahiri wannan mala ya ce al'amari ne na ɗabi'a a kowace mazhaba cikin kowace mazhaba cikin mazhabobi na fiqihu kuma kowa zaka same shi yana da hujjarsa da madogararsa wasu ana musu uzuri cewa wasu hadisan ba su isa zuwa ga wani malamin ba shi yasa ya bada fatawa da akasinsu kamar yadda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya yi wa malaman musulunci manyan a'imma ya musu uzuri ya gabatar da wani littafi da ba a samu irinsa ba wajen ba da kariya ga limaman shari'a manyan malaman musulunci a cikin littafin raf'ul malam an a'immatul alam to daga cikin wuraren akwai matsalar hoffi wanda hadithi ya tabbata cewa idan mutum ya sa hoffi a matsayinsa na mazaunin gida to zai yi awa 24 ne yini da dare ko sannan ya cire in kuma matafiyi ne kwana uku yini uku da dare uku to anan sai abul hassan ashazili shi kuma ce a in ka sa hufi ba wani lokaci ba maganar a matsayinka na mazaunin gida ka awa 24 ka cire ka sake ko kuma a matsayinka na matafiyi awa 72 to wannan kaga ya ci karo da zahirin nassi haka barin yin bismillah a cikin sallar farilla shi ma kuma tare da cewa ta tabbata yin hakan daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai karhanta yin addu'a bayan kabbara harama da abul hasan ashadili ya kawo a cikin iziya da kuma at-ta'awuz wal basmala a cikin sallar farilla kuma dukkanin su sunnoni ne tabbatattu a cikin hadisai ingatattu da kuma inda shi ainihin wato game da sallar jam'i inda yace yana halatta mutum shi kadai ya ware ya ki shiga cikin sahu ya sallah shi kadai a bayan sahu abu hasan ashadili ya ce hakan ya halatta babu laifi to kuma akwai hadithin hani akan hakan da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin ali ibn shaiban ko da kuma hadithin wabisa bin ma'abad kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu kuma suna nuna bacin sallar wanda ya haka sannan akwai maganar wato lokutan da aka hana yin sallah nafila sai abul hassan ya ce bayan sallar la'asar har zuwa sallar magariba wanda kuma hadithi ya tabbata ana yin sallar nafila bayan rana ta faɗi kafin sallar magariba an gane saboda hadithin sallu kabalar magarib ko haka kuma game da sallar jana'iza da ya ce ba a soyin wata addu'a ke fantacciya ba to wannan magana da abul hassan ya ce ba a soyin wata addu'a ke fantacciya ba a sallar jana'iza to ai kuma akwai hadisai da suka zo da addu'o'i ke bantattu masu kyau daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan ma an samu ainihin wato abul hasan ash-shadili maganarsa ta ci karo da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka inda yake cewa a idan liman ya ƙara kabbara ta biyar a sallar jana'iza kada ma mu su bi shi to wannan shi ma kaga kuma yace kan ma su saurare shi kawai su sallama abun su to wannan shi ma kaga watakila a kabbara fiye da hudun bata zo wa shi abul hassan ashadili ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadithan abu huraira wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara guda biyar sallar janaza kamar yadda zaid bin arqam shi ma ya ruwaito akwai kabbara tara kamar yadda abdullahi ibn zubair kuma dukkanin su ruwayoyi ne tabbatattu ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma suna cikin sahihai da haka al'amarin dai babu wani matsala yana da yalwa ana iya yin hudun a tsaya ana iya kuma karawa kan hudun sannan wala taktasu bil ayyamil bid maganar azumin nafila da yace ba za a keɓanci azumin wata wata da ranakun farin wata ba sha uku sha hudu sha biyar tare da cewa hadisi ya tabbata cewa in za a yi wato azumin wata wata to azumci ayyamul bid shine sha uku sha hudu sha biyar a cikin hadisin jarir bin abdullahi al-bajali sannan da ya game da azumin ya ce an karhanta yin azumi wato ba a karhanta yin azumi ba ranar juma'a in ji abul hassan ashadili kuma hadithin ya tabbata na hani game da keɓantar iya ranar juma'a da yin azumi hadithin abi huraira da ummul na maimuna allah ya ƙara musu yadda haka game da iƙama yake cewa idan wai aka yi bibiyu a iƙama iƙama ba ta yi ba to wannan biyinta ikama kuma ya tabbata a cikin hadithin abi mahzura wanda ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan da kuma wasun su ma suna daga cikin matsalolin da aka yi wa shi abul hasan ash-shadili uzuri ba shi kaɗai ba ma da wanin su wanda ainihin wato suka kakkawo su wajen takalidanci game da waɗanda suka gabace su cikin limaman mazhaba an gane ko amma dai abinda muka yarda da shi muka kuma yi imani da shi ke muka yi imani da shi muke kuma bautawa Allah akan haka shine bai halatta a kowane irin hali barin hadisi ingantacce daga wanda baya kuskure ko sabo a kuma yi riko da maganar waninsa wanda zai iya kuskure zai iya daidai na fata an gane to sadan mun tattauna game da mukhalafatul bahis lil musannifi fi ba'd ijtihadatihi inda shi kansa professor Muhammad al-Mansur ya sabawa ainihin wato Abul Hassan Ash-Shadhili a wasu ijtihadat wato wasu mas'aloli na ijtihadi na wanda ibn wato Abul Hassan Ash-Shadhili ya kawo a cikin littafin Iziya an gane ko kamar matsalar da muka fara tattaunawa wanda lokaci ya cin mana cewa a idan mutum ya wato game da ciyar da iyali ana kallon halin matan ne ba halin mijin ba mun tattauna wannan ko shi abul hassan ashadili yana kallon yana yana wato ya ce ana kallon halin matar ne ba halin mijin ba ma'ana in mutum ya auri mace to zai aje ta iya matsayinta inda zai auri yar gidan sarauta to ya halatta ya mata gida irin na sarauta da irin wannan kakakin ko dagi ake ce masa ko abin nan a kuma yi mata a ajiye mata bayi da barori a ajiye mata dawakai a kofar gidan a yi mata abin nan an gane ko to sai kuma ya shiga can cikin wani loko cikin wani lungu cikin unguwanni na talakawa sai kuma auro wata yar talakawa to babu laifi ya samu wani gida nan ne ba cikin talakawan ya siya ko kuma ya ci gaba da bata tuwon dawa da masara dan ita ta saba ci wannan shine ra'ayin Abul Hassan Ashadili to kaga shi kansa anan sai shi kansa ainihin wato professor muhammadu mansur sakwata ce gaskiya wannan ijtihadi ne wanda malam yayi amma shi karan kansa professor ya ce ya saba wa abul hassan ashadili a wannan ijtihadin saboda Allah ta'ala ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah kaga wannan ya nuna ana kallon halin mai ciyarwar shi mijin kenan ba halin matan ba an gane ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu fil qasmi bayna zawjat haka maganar abul hasan ash-shadhili fil qasami bayna zawjat game da rabon kwana tsakanin mata abul hasan in mun tuna a cikin iziya ya ce la yadkhulu wai miji ba zai shiga lihajatihi saboda wata bukatarsa ba inda mallam ta kunna batuha ga wadda ba kwananta bane an gane ko kuma da yawa matan mu sun rike wannan sosai an gane ko yawa shi abul hasan ash-shadhili yana ganin miji ba zai shiga don yin wata bukata ko ɗaukan wani abu ko wani abu mai kama da haka cikin ɗakin wadda ba ranar girkinta ba ne wai sai dai ya nemi kowace irin bukata ta waje in hularsa ya manta in agogo ya manta in wasu takardu mahimmai ya manta to sai dai yana waje ce a duba guri kaza ya dinga bayani yana mata inkiyar guraren ta je ta dudduba in ta fito ta ce bata gani ba ya ce a sake duba guri kaza amma shi ba dama ya shiga cikin ɗakin ya duba an gane ku to wannan shine abin da Abu Hassan Ash-Shadhili ya kawo to sai ce wa hadiyur rasul sallallahu alaihi wasallam sai professor Muhammad al-Mansur Sakkwato hafizahullah sai ya ce to ai kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama hakatku ummul mu'minina Aisha kaman yanda uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda ta hakaito annahu qalla yawmin rana ɗaiɗai ne illa wa huwa yadufu alaina jami'an rana ɗaiɗai ce manzan Allah baya kewaye ɗakunan matansa gaba ɗaya ma'ana abin da ya fi faruwa a rayuwar gidan annabi kusan galibi yakan kewaye ɗakunan matansa ya shiga wannan ɗakin ya zauna ɗan tattauna akwai wata matsala a tattauna can akwai wani abu na damuwa a kawar da shi sannan ya tafi wani ɗakin sannan ya tafi wani ɗakin har sai ya zo inda anan zai kwana kuma sai ya kwana wannan shine abin da yake faruwa a gidan annabta kamar yadda ummul mu'minin Aisha ta faɗa fayadunu tace kuma yakan kusanci min kullum ra'atin yakan kusanci kowace mace min gairi masisin sai dai ba tare da saduwa da ita ba hatta ya bulugal lati huwa yawmuha har sai ya kai ɗakin wadda ranar girkinta ne fayabitu inda ha sai ya kwana a wajenta to kaga wannan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da gidan annabi ya nuna cewa ashe mai gida yana da yanci da damar ya shiga ɗakunan matansa a sai dai a wato ba zai kusance kowace mace a cikinsu ba sai wadda girkinta ne na fata an gane amma dan ya shiga su dan hira su tattauna ko ba ta da lafiya ya je duba jikinta ko ƴaƴanta wani cikin ƴaƴan bai da lafiya ya shiga ya duba shi ko kuma tana da wata matsala da take bukatar attention ɗinsa a wannan lokacin ya shiga ya saurare ta don a warware wannan matsalar wannan ba zai zama akwai damuwa ba wa fi riwayatin wata ruwaya bi gairi waqa'in ba tare da saduwa ba annabi yakan rana daidai ce baya zagaye ɗakunan matansa amma ba tare da saduwa da kowace daga cikin su ba sai dai ya je inda anan zai kwana wa fi ukhra a wata ruwaya fayadunu yakan kusanci kowace mace wayal masu yakan kuma dan shashafe ta min gairi masisin sai dai ba tare da saduwa ba ina fata an gane wannan hadisi ne kuma Hassan wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad mujalladi na shida shafi na 107 zuwa 108 Imam Abu Dawud hadisi na 2135 Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a mujalladi na biyu cikin Mustadrak shafi na 186 kuma ya inganta shi inna zalika kana idh lam yakun al-qasmu alayhi wajiban inna zalika kana hakan yana faruwa ne idh lam yakun al-qasmu alayhi wajiban wai saboda shi rabon kwana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane wa yahtamilu an yuqala kana zalika birida azwajihi kuma zai iya yiwuwa annabi yana yin hakan ne da yardar matansa an gane ko yawa da yardar matansa yake yin haka da kai ma gidanka in akwai wannan yardar daga mata sun yarda cewa a kwana biyu ake su su hudu kagan aka ce ba dama ka kula kowace ba dama ka yi magana da ita ta keɓancewa sai dai a waje sai dai ko mace irin damuwa ce da ita ta jira sai ranar girkinta to kaga ba wasu ne ba wani ne zai wahala ba fiye da su matan domin kaga kana kwana biyu a kowadan ka zo ɗakinta sai kuma bayan kwana shida za ka kuma dawowa in gida gida ne sai bayan kwana shida sannan zaka kuma koma wani gidan an bayyanta to kaga wannan maslahar ta irin rayuwar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu matan za ta fi musu sauki wa in kana ba'd al-fuqaha duk da cewa wasu cikin malamai kadiyara zalika yana ganin hakan yana faruwa daga annabi ne li makanihi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam min adami wujubil qasami alaihi na rashin wajibcin rabon kwana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yanda kowane magidanci rabon kwana ya zama masa wajibi in yana da mace fiye da daya to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane rabon kwana yana yin haka ne dan babu maslaha da kuma babun zamantakewa da kyautatawa amma ya ga damar ya tafi duk inda yake so ya kwana ya kwana amma yakan rabon kwanan ne dan a zauna lafiya kar a dinga samun ainihin wato hayaniya da sauransu lakin na dukhula ala ihdahunna sai dai shiga wajen ɗaya daga cikin mata fi zamanin ukhra a ranar girkin ɗaya lil hajati saboda wata bukata la yunafil adla wannan bai kore adalci ba al-ma'amuri bihi wanda aka umarci miji da shi da aka dan yau girkin ki ne kuma ya dan shiga wancan ɗakin dan su gaisa ko ya je ɗaya gidan dan su gaisa ko kuma a wata damuwa ko rashin lafiya ko makamancin haka ya shiga wancan gidan dan a tattauna wannan ba zai zama rashin adalci ba wala dalila yamna'uhu kuma babu wani dalili ko wata hujja da za ta hana yin haka wa qad yashu qalamul musannif yace kuma har wa yau alƙalamin mawallafin littafin iziya abul hassan ashazili ya yi sahau kama adda kamar yadda ya lissafa min shuruɗi ɗalaƙi daga sharaɗan saki an ta kunal mutsallaƙatu wai ita wadda za a saki ɗin ta kasance min manta hidu lalle sai ta zama daga cikin matan waɗanda wato daga cikin mata masu haila to ba ta cikin mata masu haila fa shi yasa sai abul hasan shi yasa sai da professor muhammad mansur sakwata yake cewa alƙalamin mawallafin littafin ya yi sahau ya yi rafkanuwa a inda ya lissafa cewa daga cikin sharaɗan saki matar da za a saka ɗin ta zama cikin masu haila wala shakka annahu ya juzu ɗalaƙus sagira ko shakka babu malamai sun yarda cewa ya halatta sakin ƙaramar yarinya Allah ce lam tahid wadda bata ma fara jinin al'ada ba kama huwa sarihun kamar yanda wannan magana haka take karara fi qaulil maula a cikin fadin ubangiji jalla wa ala wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna Allah ta'ala ce wallahi wa'annan matan ya isna min al mahid da suka yanke kauna daga jinin al'ada min nisa'ikum daga matanku suna ganin kamar sun kai shekarun da da wahala su gaba da jinin al'ada sai kuma aka sake su a lokacin da sun yanke kaunar sake dawo musu dawo jinin al'ada inir tabtum idan kuna kokonto ko shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhurin iddar irin wa'annan matan shine su wata uku sai Allah ya ce wallahi da kuma waɗanda lam yahidna ba su ma fara jinin haila ba wayancan sun daina saboda girma da shekaru ko wani dalili wayannan su kuma ba su fara ba kila saboda yarinta da rashin kaiwa shekarun farawa dai kaga Allah ta'ala ya nuna cewa kowace mace ana iya sakinta da mai haila da wadda ba ta haila sai dai ita mai haila za ta yi idda ne da jinin al'adarta ita kuma wadda ba ta jinin al'ada za ta yi iddarta ne da watanni mafhum suratul talaq aya ta 4 wal mas'alatu mahallul ijma' wannan matsala fa mahalli ne na ijma'i tsakanin malamai walhamdulillah wa kama fi taswiyatihi bainad da'n wal ma'as kamar da yanda abul hasan ash-shadhili ya daidaita tsakanin tumaki da awaki fi qaulihi cikin fadin sa al-jaz'u min ad-da'n wal ma'az wa huwa ibn sanatin sai ya ce al-jaz'u tutturna min ad-da'n daga tumaki wal ma'azi da awaki wa huwa bunu sanatin shine din shekara guda da aka yi maganar layya aka ce ragon da ya isa layya shine wanda ya zama aljaza'u ko kuma akuyar da ta zama wato abinan awakin da suka zama aljaza'u to kaga anan sai shi abul hasan ash-shadili sai ya daidaita tsakanin jaza'a cikin tumaki da jaza'a cikin awaki wanda kuma jaza'a a cikin tumaki ba ita bace jaza'a a cikin awaki abinda yasa saboda daga can karshe sai ya ce lalle kam dangin awaki sai sun kai sai ta sun kai jaza'a za a yanka dangin tumaki sai sun kai jaza'a to amma jaza'ar tumaki shine wanda ya cika shekara guda to sai ya nuna cewa to ai har na awakin jaza'a shine wanda ya cika shekara guda mukhalifan lidhalika ammatul musannifin kaga anan abul hasan abul hasan ash-shadili ya saba wa dukkanin mawallafa game da wannan matsala min ashabil madhhabil maliki daga kansu su kansu ma'abota mazhabar malikiya wa gairihi da wani mazhabar malikiya kama satarahu mabsutan fi mawdhihi kaman yanda zaka ga bayani shimfidadde in an je muhallin tattaunawa ko muhallin shimfide bayanin fala yaziranna alayya wazirat waziratun wizra mukhalafatil musannif fi hadhihi almas'alati wa gairiha yake cewa fala yaziranna alayya waziratun wato wani nauyi ko wani laifi na kuskuren sabawar mawallafin littafin a wannan matsaloli da wasunsu to baya kaina an gane ko ma'ana wala ta zirwa ziratun wizra ukura ma'ana inda malamin ya yi kurakurai to sai a masa addu'a da abin nan Allah ya gafarta masa ya yafe masa amma fala ya ziranna alayya wa ziratun wani laifi na kuskure na wizra mukhalafatul musannif wato na laifi na sabawar mawallafin littafin fi hadhihi masail a cikin wayannan masaloli wa gairiha da wani su ba fala yaziranna alayya ba zai zama nauyi ni a kaina ba fama ahadu ba dan komai ba sai dai fala yaziranna ala wazirun ne ko yawa فلا يزرن علي وازر وزر مخالفة المصنف في هذه المسألة كو فلا يزرن على وازر كو علي وازر وزر مخالفة المصنف في هذه المسألة yake cewa nauyin tuntube da kuskuren da aka samu na inda mawallafin littafi ya sassaɓa a cikin wannan matsalolin ba za a ɗora shi ba a kaina fama ahadun yu'khadhu bi qawlihi saboda babu wani mutum da ake karbar maganarsa kullihi ga baki ɗayanta illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya safu baya kuskure amma kowane irin mahaluki a cikin maganganunsa akwai na dauka akwai na zubarwa wa hadha taqrir wannan ka'ida وهو موافقة العالم فيما يؤيده الدليل وهذا التقرير wannan tabbatarwar wa huwa muwafaqatul alimi shine dacewar malami fi ma yu'ayyiduhu ad-dalil cikin abin da dalili ya karfafe shi wa mukhalafatuhu da kuma musaba wa malami fi ma janabahu cikin abin da dalili ya nisance shi ma'ana an malami dalili ya karfafe shi to sai a yi muwafaka da wannan malamin wa huwa muwafaqatul alim alim shine kai a matsayinka na mai karatu kai muwafaka kai daidai da malami fi ma yu'ayyiduhu dalil a inda dalili ya karfafi wannan malamin ko ya goyi bayan sa wa mukhalafatuhu ka kuma saba wa wannan malami fi ma janabahu cikin abin da dalili kuma ya nisance shi wa huwa alladhi dhahaba ilayhi mujaddidud kuma wannan shine abin da shi kansa mujaddadi na wannan addini ya tafi a kansa filgarbil ifriki wato a cikin yammacin afirka a sheikh usman ibn fodi rahmatullahi alai wato babban malami shehu usman dan fodiyo wannan shine abin da ya tafi a kai cewa in malami ya wato ra'ayinsa ya yi daidai da dalili a bishi in kuma ra'ayinsa ya saba wa hujja da dalili a bashi wa abanahu kuma wannan shine abinda shi Shehu Usman ya bayyana fi kitabihi a cikin wani littafin sa tawqiful muslimina ala hukumi madhahibil mujtahidina alladhina kanu min ahli sunnatil muwaffaqina tsayuwar musulmi akan hukuncin mazhabobi almujtahidina nan mujtahidai alladhina kanu wa'inda suka kasance min ahli sunnati muwaffaqina wanda suka zama daga ahlus sunna kuma wa'inda aka datar da su akan ijtihadin da suka yi an gane ko faraga min tasnifihi ya gama wallafa wannan littafin a shekara ta 1228 hijiriya qabla khamsi sanawatin min wafatihi kafin rasuwar Shehu Usman dan Fodio da shekara biyar ya rubuta wannan littafi kuma yanzu yana nan a rubuce al-ustaz al-doktor Abdullahi Sifawa da kuma a sheikh Suraj Musa Mafara sun yi ta hakikin wannan littafin amma dai ba a buga shi ba wa gairihi da wani samin musannafatihin nafi'a daga wallafe-wallafen shau usman dan fodiyo waɗanda suke masu amfani wa huwa alladhi yuwafiqu ma alayhi ahlul ilmi kuma wannan shine abin da ya daidai da abin da malamai ma'abota ilimi suke kai salafan wa khalafan waɗanda suka gabata cikin magabata da waɗanda suka biyo bayan su wa minhum daga cikin su akwai rayatu hamilu rayata nashr sunnati wato mai ɗauke da tutar yada sunnan nan fil qarni sabiqi a karnin da ya gabata adda'iyatu shine mai kira zuwa ga addini al-mashhuru shahararren nan a sheikh abubakar mahmud jumi wato yana yana nufin wannan shine ra'ayin ko abinda a sheikh a sheikh abubakar mahmud gumi wannan shine abinda shi ma ya ta yadawa ainihin wato wannan magana ko wannan abida shehu usman dan fodiyo ya faɗa a cikin littafansa kama sarraha bi zalika kamar yadda ya bayyanar da hakan fi adadin min durusihi a cikin darussansa da dama almusajjalati waɗanda aka ɗauka a cikin kaset wa kutubihi almatbu'a da kuma littafansa waɗanda aka buga wa man zanna duk wanda yake zaton annal qaula fadar cewa bi annal alimal fulani faɗin cewa malam wani a yayi kuskure fi mas'alatin a cikin wata mas'ala ma ta daban tanqisu min rutubatihi kaman rage darajarsa ne da matsayinsa ne faqad ab'ada naj'ata to hakika yayi nesa da manufa bai san me ake nufi ba wal yastami' wannan mai wannan tunanin da an ce malam ya yi kuskure ko an ambaci malaminsa an ce ya yi tuntuɓe shi kenan ya hau bambami ya hau fushi ya yi taɓaɓatu da surutai don me sa za a ce malaminsa ya yi kuskure to duk wanda yake ganin dan an ce malam wane ya yi kuskure kamar an rage daraja da matsayin wannan malamin to ya yi nesa da manufa ta musulunci wal yastami ila shekul islam ibn taymiyyah ya kasa kunne ya saurari wannan maganar ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alladhi yaqulu wanda yake cewa law quddira anna al-alima al-kathir al-fatawa akhta'a da za mu kaddara da za a kaddara cewa ga wani babban malami mai yawan bayar da fatawoyi akhta'a yayi kuskure fi mi'ati mas'alatin a cikin mas'aloli ɗai ɗai ɗai ɗai har guda ɗari lam yakun zalika aiban wannan ba aibu bane a wajensa ba aibu bane akan malamin a samu wani malami wanda fatawarsa ta karade ko ina yana yawan fatawa an gane ko amma kuma a samu yayi kuskure anan a can ma yayi kuskure a can ma yayi kuskure jiya yayi kuskure shekaran jiya ma yayi kuskure yau ma yayi kuskure a samu wannan kusakuran nasa akan matsaloli daban-daban kaman kuskure guda 100 wannan ba aibu bane akan malamin ballantana 'yan social media su ɗauki wannan kamar wani abun saboda mutane sun rasa abin yi sun rasa manufar social media sun rasa me ya kamata a yada wanda zai amfani mutane menene bai kamata a yada ba kowa saboda ɗaukan hotonsa a kyamara ya sa kansa a kyamara ya kulla kansa a ɗaki ya ja wani ya sa wani labule ya yi ta surutai wannan abu ne da ake yayin sa yanzu shi yasa da an ji kuskuren wani malami shikenan sai ai ta dauka ai ta caccaka ai ta cari ai ta comment a cikin social media an dauka dan malami yayi kuskure aibu ne a gare shi rashin kuskuren shine abun mamaki akwai wani malami da yake da rigar isma ne babu daga wanda za a ce yayi kuskuren larabci sai wanda za a ce bai fahimci kaza ba kullun in kana kana bibiya zaka ji kullun a haka ake shi mai kuma wannan sa kyamara ya ta wannan surutan shi baya koyarwa aikinsa in kun koyar ya zo ya sa ya zauna ya saurara ya lalubo ina kai kuskure ina ne baka faɗa daidai ba wace aya ce ka jawo ta bisa kuskure to shi kuma wayannan wuraren su yake kakkamawa ya zo ya sa kyamara ya ta surutu a kai to kaji shekul islam cewa ya lau ka san dai duk wanda zaka faɗi cewa yayi kuskure kaza ko kuskuren larabci ko kuskuren tarkibin jumla ko wani kuskure insha Allah in dai zaka yi adalci zaka bi karatun sa daki daki zaka kusakuran su ne kadan in ka auna da daidai din to sai shakul islam yake cewa law qaddara a kaddara ma annal alima a samu ga malami al kathirul fatawa mai yawan ba da fatawoyi a khata'a fi mi'ati mas'alatin amma an kama shi yayi an same shi da kusakurai a mas'aloli har guda ɗari lam yakun zalika aiban wanda ba san meye ilimi ba ba san martabar ilimi ba ba san kiman malanta ba su suka dauki wannan a matsayin aibu kuskure guda ɗaya ai ta ya madidi da malami bai yi daidai ba bai yi karatu ba jahili ne waye kaza kaza da sauransu ina fata an gane yawa amma an ka duba wannan shekul islam yace lam yakun aiban wannan ba aibu bane ka koma ka duba wannan magana ta Sheikhul Islam a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladin sa na shida shafi na 258 wa qala aidan rahimahullah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kuma faɗa har wa yau yace falgaradu an yu'rafa dalilu sahihu manufa a dai gano dalili ingantacce shine kawai manufa duk wanda ke karantarwa abin da yake ta kokari kenan manufar shine an gano ina ne hujja take ingantacciya wa in kana tariku lahu qad yakunu ma'zuran ko da yake wanda ya bar dalili ingantacce qad yakunu ma'zuran zai iya zamantowa abin yi wa uzuri lijtihadi saboda ko ba komai yayi ijtihadi bal qad yakunu siddiqan aziman kai zai iya ma zama siddiqi kuma mai girma a wajen Allah to ka sani ba ƙarshen matsayi kenan ba in ba annabta ba akwai matsayin da ya kai siddiƙiya to mu ɗauka mutum saboda girmansa da malantarsa ya kai matakin siddiƙi falaisa min sharɗi siddiq to ai shi kansa sharaɗin siddiƙi mutum ya zama siddiƙi ba sharaɗi ba ne an ya kuna ƙauluhu kulluhu sahihan sai duk maganganunsa sun zama daidai wa amaluhu kulluhu sunnatan ba zai ba ba sharadin zama siddiqi sai aikin mutum gaba ɗaya ya zama sunna ba fa innahu hina idhin a to in aka ce duk maganganunsa sai sun zama daidai duk aikinsa sai ya zama sunna sannan zai zama siddiqi a to yanzu ba magana siddiqiyya ake ba yakunu bi manzilati rasulillah yanzu so kuke ku kai shi matsayin manzon Allah a ce ga wani malami an bi an bi babu kuskure ko tuntuban harshe a cikin karatunsa a cikin zantutukansa babu kuskure a cikin aikinsa babu kuskure to ai wannan kawai manzo Allah kuke so ku mai da shi in ji shekul islam ibn taimiyya kawai abun manufar dalili da ya kuskure Allah ya taimake ka gano ya kuskure ka san daidai din to ya aiki da daidai din shi kuma ka nema masa uzuri da gafara na kuskuren dai to amma da yake muna cikin wani zamani na hayaniya da rudani zamanin wanda wannan wannan shine kamar ilimin ka zauna mutum ya yi karatu ko ya yi abin nan a zauna a tsatsamo a tsatsamo ya yi kuskure kaza ya yi tuntube kaza ya ce kaza ba haka abin yake ba ya faɗi kaza ba daidai ba ne wanda kaga manufar shine da cewa kai ba daidai ba ne saboda amana ta ilimi sai ka fito da abin da yake dalili ai manufar kawai a fito da gaskiyar a fito da hujjar sahihiya in mutum ya batta ya yi ijtihadi shi ya iya ijtihadinsa da ilimin da ya zo masa da rauni na mutuntaka da yake da shi sai ya ba da ijtihadinsa sai ya ba shi ya ba da amsa kaza sai aka samu kuskure ai za ya mai uzuri saboda ijtihadi bal kad yakunu siddiqan aziman zai iya zama siddiqi ban siddiqi ma mai girma a wajen Allah to amma ko da mutum ya zama siddiki ma sai shekul islam ya ce sharaɗi ne siddiki sai ya zama duk maganganunsa gaskiya ne ingantattu ne kuma aikinsa sai ya zama sunna gaba ɗaya in aka ce sharaɗin mutum ba zai zama siddiki ba sai ya zama haka to ya kunu bi manzilati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zama matsayinsa matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin iqtida'us siratal mustaqim اقتضاء wato اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم a shafi na 282 wa ma ba da hada abin da ke bayan wannan shafukan za ga wannan bayanin da shekul islam ya yi akan haka wa qala talmizuhu ibn al-qayyim almajirin sa ibn al-qayyim rahimahullah shi ma bari ka ji me yace wa man lahu ilmun bi shar'i duk wanda Allah ya sa yana da ilimin shari'a wal waqi'i yana da ilimin waqi'i ya san me ke faruwa yakunu qat'an ya'lamu qat'an anna ar-rajula al-jalila alladhi lahu fil islam qadamun salihun wa atharun hasanun wa huwa min al-islam bi makanin قد تكون له الحفوة والزلة هو فيها معذور بل معجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين كاجي malamai su malamai kenan sai shekul isa sheikh sheikh ibn al-qayyim sai ke cewa man lahu ilmun bi shar'i duk wanda Allah ya sa malami ne yana da ilimin shari'a wal waqi yana da ilimi na waqi'i ya san zamanin da yake rayuwa a ciki domin sai ka san waƙi mai ke faruwa a zamanin ka sannan matsala ta zo zaka ɗauko ainihin wato nassi ko ɗauko ka yi muƙarana da waƙi'in lokacinka ya ce to mutum ne yana da ilimin shari'a sannan yana da ilimin waƙi'i ya alamu ƙata'an yana da ilimi yanke annar rajulal jalila lallai mutum mai girma allazi lahu fil islami qadamun salihun wanda yake da ta cewa yake da kafa wadda take mai matsayi ingan wato nagartacciya yake da wato qadamun wato yake da gabata ko kace yake da wani matsayi salihi a cikin musulunci wa atharun hasana yake da wasu alamomi da tarihi mai kyau wa huwa min al islami bi makanin sannan wannan malami yana da wani matsayi a musulunci qad takunu lahu al hafwatu duk da wannan fa zai iya zamantowa ya samu tuntube wazzallatu ana iya samun zamiya daga gare shi huwa fiha ma'zurun amma a babun adalci wannan tuntuban da wannan zamiyar yakan iya zamantowa a yi masa uzuri a cikinta bal kai ba mazancen uzuri ba ma'ajurun zai samu lada lijtihadihi saboda ijtihadin da yayi kawai sai dai fala ya juzu an yuttaba fiha bai halatta a bishi a cikin wannan tuntuban ko kuskuren da yayi wala ya juzu amma kuma wannan bai halatta an tuhudara makanatu a zubar da darajarsa wa imamatu a yi watsi da jagorancinsa a addini wa manzilatu a sariyar da wato matsayinsa min qulubil muslimin a zakatan musulmi kaman halin da muke kai kace malam kaman yanzu da yanda muke ciki lalle sai an gane cewa ba malami bane ko mai kuskure ne ko mai kaza ne a zubar da darajarsa da kimarsa a zakatan musulmi wannan shine babban burin irin wayannan masu wannan hayaniyar da da da da da harbaci a cikin social media an gane ko wannan shi ma ka koma cikin i'lamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin mujalladi na uku shafi na 259 wannan magana ta al'allama wato ibn al-qayyim rahmatullahi alai yake cewa ana iya samun babban malami wanda yana da ilimi yana da matsayi a addini yana da tarihi mai kyau amma kuma a same shi ya yi tuntube a same shi ya ɗan samu wata zamiya to a babin adalci jiya shekaran jiya duk daidai ya yi ya daɗe yana yin daidai yau sai aka samu ya yi tuntube ko ya yi kuskure to ya kamata a masa uzuri kai tun da iji tihadi ya yi ma ya kuskuren a wajen Allah yana da lada sai dai kawai ba za a bi shi ba a inda ya iji tihadi bisa kuskure sannan bai halatta a zubar da darajarsa da kimarsa da matsayinsa a zukatan musulmi saboda ya yi tuntube ko ya yi kuskure وقال العلامة الأصولي أبو إسحاق الشاطبي babban malami masanin usul abu ishaq imamu shatibi kenan ba a shatibi wancan mai tajwidi mai kira'at ba akwai abu ishaq shatibi ba malike ne wannan babban malami mai littafin al-i'tisam da kuma littafin al-muwafaqat yana da littafai da yawa to wannan babban malami abu ishaq shatibi rahimahullah ya ce inna zallatal alimi la yasihu i'timaduha min jihati lalle zamiyar malami bai inganta a dogara kanta min jihatin ta wata fuska walal akazu biha kamar yadda bai halatta a yi riko da wannan inda malami ya yi zamiya ko ya tuntube taƙalidan lahu saboda taƙalidanci gare shi kama annahu kamar yadda al'amarin yadda yake layan bagi bai kamata an yunsaba sahibu ha a danganta ma'abocin wannan tuntuɓan ko zamiya ila takasiri zuwa ga ragewar matsayi ko darajarsa wala an yi shanna alaihi biha ko kuma a dinga aibata shi da wannan tuntuban da yayi ko wannan zamiyar da ya samu wala yunqasa min ajaliha ko a dinga zubar da kimarsa saboda wannan tuntuban da kuskuren da yayi aw yu'taqada fihi al-iqdamu 'ala al-mukhalafati buhutan ko kuma a kudurce dama can gabatar da ya samu a ciki akan sabawa ne ko da yaushe fa inna hadha kulluhu wannan duk gaba ɗayansa khilafa ma ta kata zai rutubatuhu fi dini ya sabawa abinda matsayinsa ke hukuntawa a addini inji imam ash-shatibi ka koma cikin al-muwafaqat ta imam ash-shatibi mujalladi na 4 shafi na 171 wa qala sayyidu tabi'in ga sayyidu tabi'in shugaban tabi'ai sa'id ibn sa'id sa'id ibn al-musayyib wato sa'id ibn al-musayyib sa'idu dan musayyib rahmatullahi alai yace falaisa min sharifin babu wani sharifi babu wani mai daraja ko wani madaukaki wala alimin ba wani malami wala dhi sultanin babu wani mai mulki illa wa fihi aibun labudda a ce sai ka same shi yana da aibu wannan ba makawa ne yawa ka san wannan an gane ko sa'id bin musayyib ya ce babu wani mutum da ake ganin darajarsa da kimarsa babu wani malami da ake ganin malantarsa babu wani mai mulki ko wani basarake ko shugaba illa wa fihi aibun lalle sai ya zama yana da wani aibu labudda wannan ba makawa walakin minan nasi man la tuzkaru uyubuhu sai dai jama'a ku sani a cikin mutane akwai wanda bai ma kamata a ambaci aibinsu ba me yasa sai ce wa man kana fadluhu akwai wanda falalarsa akthara min naqasi tafi naqasin sa yawa uhiba naqasuhu li fadlihi wannan tasgaran nasa da inda ya samu tawaya sai a kyautar da tawayar a inda yake da falala sai ga a cikin tawayar ta bace cikin falalarsa a kuskure ne ma wani dan laifi bai kai ka ba na wani shugaba ko wani malami ko wani kaza a fito a yi ta iyo me yasa sai sa'id bin musayyib ya ce domin dama wali zalika khalaqahu ka ce wai baka so a shugaba ya aibu ko baka san malami ya tuntube ko baka san wani mutum fitacce ya zamanto ya samu a yace wannan ai ba makawa sai an samu wannan sai dai akwai mutanen da tarin kirkin su tarin nagartar su irin darajar su ta kai yanda aibun su daya cikin ɗaruruwan alherin su bai ma kamata a ambata ba an gane ko in kuma ka ɗauki aibun nasu ka jefa cikin kirkinsu ya ɓaci saboda kirkin ya ruɓanya ya ninka wannan kuskuren nasu ka duba adabu duniya wa din na imam almawardi shafi na saba'in wa ƙalar allamatu shamsuddin al-zahabi al'allama shamsuddin zahabi rahmatullahi alai ya ce wa nahanu mu dinnan na haki ƙaulabin abbasin muna hakaito maganar abdullahi ɗan abbas fil mutu'ati game da auren mutu'a wa sarfi da kuma maganar matsalar canji harkar wafa kenan wa fi inkari la'auli da kuma maganarsa ta inkarin aulu a gado wa ƙauli ɗa'ifatin minas sahaba mukan hakaito maganar wasu cikin sahabbai fitar kilgusul da suka tafi akan ba sai an yi wanka ba minal ilaji in an sadu da iyali in dai mutum ba inzali yayi ba wa ashbahi zalika da makamancin haka wala nujawwizu li ahadin taqalidahum fi zalika kaga duk kusakurai ne abdullahi dan abbas kaga wannan fatawar da ya tafi akai kuskure ne ina fatan gane sannan wasu daga cikin sabai da suke ganin idan mutum ya kusanci iyali in dai bai yi inzali ba ba zai wanka ba kaga kuskure ne yace amma mu inji Shamsuddin Zahabi wala nujawwizu li ahadin ba ma halatta wa wani taqalidahum yayi koyi da sufi zalika akan haka kaji abin da kawai ke amma ka taba jin wani ya kafa lasifika dan ya faɗi kuskuren Abdullahi dan Abbas akan halatta auren mutu'a yayi raddi ya ce ga hadisai ga hadisan annabi da suka nuna auren mutu'a haramun ne ila yawmil qiyamati amma ya zai tafi akan ka taba ji ko magana mas'alar sarf din ko wasu cikin sahabbai da suke ganin ba sai an yi wanka ba in dai ba zuwan kai mutum ya in ya kusanci iyali kai kana ganin in yanzu ne ba sai ka ji a social media an yi fata-fata da wannan wannan wannan sahabun ba ina fata an gane Allah ya shiryar da mu kun san muna cikin lokacin hayaniya ko wannan social media din ta zama mana ga ta dai tana da wasu fawaid ta wasu wuraren amma kuma tana da sheganta ko iri-iri ga su ka koma cikin siyarwa alamin nubala mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari da takwas wa ƙala la'allamatu al'amiru sana'ani wanda ya subul salam sharhin bulugul maram rahimahullah ya ce wa farkun baina taqalidi la'alimi fi jami'i ma qalahu wa baina listi'anati bi fahmihi yace akwai bambanci fa tsakanin koyi da malami a cikin duk abin da malami ya faɗa da kuma tsakanin neman taimako bi fahimihi da fahimtar malami akwai bambanci tsakanin abubuwan guda biyu fa innal awwala shi na farkon koyi da malami a cikin duk abin da malami ya faɗa akhadhun bi qawlihi min ghairi nazarin shine riko ko yin aiki da maganar malami ba tare da yin wani nazari ba fi dalilin a cikin dalilin wannan malamin min kitabin daga alqur'ani wala sunnatin ko sunna wannan shi ake nufi da takalidanci ba ruwanka yana da hadisi ba shi da hadisi hadisin da ya dogara da shi ya inganta ko bai inganta ba tunda dai malamin ka ya faɗa haka ne kawai ka yadda takalidanci kenan wal isti'ana shi kuma isti'anati al isti'ana bi wal isti'anatu bi fahmihi bi manzilati dalili fi dariq wato amma neman taimako da fahimtar malami kana so ka fahimci wata matsala sai ka ce to bari ka ga bari ka ga mecece fahimtar malam wani akan haka to wannan kamar matsayin dan jagora ne akan hanya an gane kana amfani da fahimtar malami ne don ta zama maka kamar dan jagora akan hanya wal khirritil mahir da wani ƙwararren sanin hanya libin sabil da zai yi wa matafiyi jagora fa huwa dalilun ila dalilin da haka shi fahimtar malami jagora ce zuwa ga dalili kaga akwai bambanci tsakanin wancan na farkon da wannan ko ita fahimtar malami kamar makaho ne da dan jagora ko kuma kamar wanda ƙwararren sanin hanya ne ga matafi da Allah ina zan bi in tafi gidan zu sai kuma Allah ya sa ka tambayi khirrit almahir sai nuna maka inda zai sadar da kai hanyar da za ta sadar da kai zuwa gidan zu yanzu kaga shi wannan dalilun ila dalilin ne an gane ko don haka sai ka nemi taimakon fahimtar malami don ka gano dalili wannan ba shi da aibu wanda yake da aibu shine tun da malam ya ce to kawai shi shi kenan mecece madogaran malam ba ruwanka madogararsa ingantacciya ce ko ba ta da inganci ba abin da ya sha maka kai tun da dai malam ya ce shi ke to wannan shine ta kalidanci wa qala shaukani rahimahullah wannan ka koma cikin irshadun nuqat ila taysir lijtihad shafi na 105 za ga wannan magana ta al-amiru sanani rahimahullah wa qala shaukani rahimahullah imamu shaukani rahimahullah ya ce faƙadit tafaƙal musulmuna kaifan musulmi gaba ɗaya sun haɗu salafuhum wa khalafuhum na da can da waɗanda suka biyo baya min asari sahaba kama tun daga zamanin sahabbai ila asiri na haza har izuwa wannan zamanin alƙarni salis ashara ƙarnin shi imamu shaukani har zuwa ƙarni na goma sha uku munzul bi isatil muhammadiyya tun daga lokacin aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam annal wajiba kowa ya san cewa abin da yake wajibi inda likhtilaf lokacin da aka samu sabani fi amrin min umuriddin a cikin wani lamari cikin al'amuran addini bainal a'immatil mujtahidin tsakanin manyan malamai masu ijtihadi kowa ya san abin da yake wajibi in aka samu karafkiya tsakaninsu huwa raddu ila kitabillahi subhanahu wa sunnati rasulihi annadiki bi zalikal kitabul aziz yace makoma shine a mayar da wannan sabanin da manyan malamai suka samu wannan yace kaza wannan yace kaza to a mayar da wannan sabanin zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annadiki bi zalikal kitabul aziz abinda kuma wanda ya faɗi haka shine littafin Allah mabuwayi littafin Allah mabuwayi shi ya faɗi haka cewa in an samu ja'in ja da sabani tsakanin malamai to a komar da sabanin zuwa ga Allah da manzansa fa in tanaza'atun fi shay'in Allah ya ce idan kun samu jayayya cikin wani al'amari farudduhu ila Allah war rasul ku mayar da wannan sabanin zuwa ga Allah da manzansa ma'ana ku mayar zuwa ga littafin Allah ku mayar zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa in qala mujtahidun min al mujtahidin idan wani mujtahidi cikin mujtahidai yace hadha halalun yace misali wannan halal misali ya daga waya yace wannan rike ta halal wa qala akhar sai wani mujtahidin yace a'a haza haramun ya ce a rike waya haram misali falaisa ahadihima aula bil haqqi min al akhar kuma babu wanda ya fi cancanta da gaskiya fiye da daya fiye da dayan wa in kana akthara minhu ilman ko da ku daya ya fi dayan yawan ilimi aw akbara minhu sinnan ko da dayan ya girma daya a shekaru aw aqadama minhu asran ko kuma ya fi shi gabata a zamanin li'anna kulla wahidin min huma fardu domin kowane ɗaya daga cikinsu ai ɗaya ne min afradi ibadillahi daga ɗaiɗaikun bayan Allah wa muta'abbadun kuma kowane ɗaya daga cikinsu ana neman ya yi ibada an bautar da shi bima fi shari'atul mutahara da abin da ke cikin shari'a tsarkakakkiya kun fahimci wannan magana ila har zuwa ƙarshen da maganar da ainihin wato malamin ya faɗa ka duba sharhu sudur na shaukani bugun ar-ri'asatul amma li shu'ul al-masjid al-haram wal masjid an-nabawi al-khamisa wadda wato 1433 wato hijiriya a safha ta bakwai shafi na bakwai zuwa na takwas wa nakhtimu bi qawlati al-imam malik Mala ya ce za mu rufe wannan tattaunawar da wata magana ta Imam Malik rahmatullahi alai Allah ya ji kansa da rahama wahiya mashhuratun anhu kuma wannan magana mashahuriya ce daga Imam Malik wata dullu ala fiqihi kuma wannan magana tana nuna irin fiqihun Imam Malik wa rajahati aqali wannan yana nuna maka irin rinjayayyen hankali da Imam Malik yake da shi Imam Malik yake cewa kullu ahadi kowane ɗaya daga cikin mutane yi ukhadhu min qawlihi ana samun abin ɗauka a cikin maganarsa wa yutraku ana samun abin watsarwa a cikin maganarsa illa sahiba hadha alqabr sallallahu alaihi wasallam ya nuna kabarin manzo Allah ce sai fa mai wannan kabarin sallallahu alaihi wasallam shine maganarsa ba ta yarwa amma duk wani mahaluki cikin maganarsa a iya samun wanda a rike a iya samun wanda za a iya watsarwa amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asulu hadhihi al-maqula min ibn Abbas an ce asalin wannan magana daga ibn Abbas aka same ta thumma akhadha anhu mujahid mujahid shi ma ya karba daga ibn Abbas wa takallama biha al-hakam bin Utba hakan bin Utba shi ma ya fade ta wa Sha'bi imamu Sha'bi shi ma ya fade ta wa Malik imam Malik shi ma yazo ya fade ta rahmatullahi alaihim Allah ya yi musu rahama gaba daya sun mashtaharar daga ƙarshe sai magana ta shahara an malikin daga imam malik amma duk wa'ancan an ce magana asalinta abdullahi dan abbas ne ya faɗa cewa babu wani mahaluki face a cikin maganganunsa akwai na ɗauka akwai na watsarwa amma ban da manzan allah sallallahu alaihi wasallam mujahid shi ma ya ruwaita ya faɗa haka alhakan bin utuba haka imam sha'abi ƙarshe da imam malik amma sai tafi shahara zuwa kan imam malik ka duba alƙira'atu khalfal imam na Imam al-Bukhari shafi na 213 da al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani mujalladi na 11 shafi na 339 da al-Madkhal ila Sunan al-Kubra lil Baihaqi mujalladi na 1 shafi na 107 wa Hilyatul Awliya da kuma littafin Hilyatul Awliya na abi nu'aym mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ihya ulumuddin takharijin iraki mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da takwas da almakasidul hasana na sakhawi mujalla wato shafi na ɗari takwas da sha biyar da muktasarul mu'ammal na abi shama ta hakikin salahuddin makabul ahmad shafi na ɗari da uku abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi